بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المعدل ولتعرف في بنظرة تأتي لنا بالزفر أموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha tara ga watan ramadan hijirar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tana alif dubu daya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da ɗaya ga watan mai wanda ya daidai ɗaya ga watan mai a 2021 za mu tashi daga inda muka tsaya a cikin karatu na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون idan ba mu manta ba jiya mun fassara alif lam mim ghulbat rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qabl wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun bi nasri Allah yansuru man yasha wa huwa al-aziz ar-rahim yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lokacin da rum za su dawo su su ci galabar farisa a yaƙi a lokacin su mamuminai za su yi farin ciki saboda mai saboda nasarar da Allah ta harfa ta'ala zai ba su kuma muka fafaɗi nasarorin da wanzu Allah kuma ya samu na daga musulunta najashi da zuwa ɗan'uwansa a sayidina ja'far bin abdul mutallabi bin abi talib afwan da sai da ummu habiba aurenta da yayi da wa'insu karabka na jama'a waɗanda suka zo suka musulunta kusan su saba'in saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala sai ce wa'adullahi alƙawari ne na Allah tabaraka wa ta'ala wanda la yukhlifu Allah wa'ada Allah tabaraka wa ta'ala baya saba alƙawarinsa walakin aktharun nasi la ya'lamun sai dai da yawa yawan mutane ba su san da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wannan alkawari ne nasa cewa musulmai za su ci nasara kuma Rome za su zo ta ci nasara akan Farisa saboda haka da ta zo ta ci wannan nasarar sai Abdurrahman dan Sayyidina Abubakar ya tafi wajen dan Ubay bin Khalaf yace sallama mishi wa'innan raƙuma ɗari ɗarin da suka saka ya sulama mai a lokacin an riga an haramta wannan kacici kacici za a ci mutane kome saboda haka ko ka kiyanta da wani abu kamar mai zaman caca an haramta sai ɗauki wannan raƙuma baki ɗaya ya yi sadaka da su baki ɗaya saboda haka alkawari ne na Allah tabaraka wa ta'ala wanda Allah tabaraka wa ta'ala baya karya alkawarinsa sai dai da yawa mutane ba su sani ba su san cewa Allah ba su san da haka ba Allah ya sanya daga cikin waɗanda cewa mun san da alƙawarin Allah kuma Allah ya haƙƙaƙa mana kyawawan alƙawara na
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ya'lamuna zahiran min al-hayatid dunya su sun san zahiri ne na rayuwar duniya wa hum an lafiyatihim ghafilun su sun kasance sun gafala ga lamari na lahira wata kan su 'yan duniyan nan su kaisara su kisra waɗanda suke mulkin roma da farisa 'yan duniya ne saboda haka sun san lamarin duniya amma sun gafala daga barin sanin wasu kan ainihin lamarin lahira wasu kan abinda ake nufi a nan shine sun san duk wani abin da zai kamo su riba a cikin wasu kan ainihin rayuwarsu ta lahira amma ba su san sun gafala da sanin abin da zai kamo su yarda Allah tabaraka wa ta'ala a rayuwarsu ta duniya shi isa ma ya kasance za ka gansu tun a wannan zamanin sun fi kowa iya harkar sana'a da iya harkar gine-gine da iya harkar shuke-shuke da sauransu wanda ko a wannan zaman idan ka lura za ga har yanzu su suke yin lidin a doron ƙasa a kan wakasin irin waɗannan gine-ginen wannan kenan sannan su sun gafala daga barin abin da zai taimake su a cikin rayuwarsu ta lahira an ce ma saboda tsabar gafalarsu daga barin lahira da kuma saboda tsabar sun sun kware a lamarin duniyarsu shi wata kan kisra ya kasa kwanaki ranar kunsa ne guda uku akwai ranar da yake kiranta da ranar ruwan sama ka san menene shine ranar da za a zo a fito kowa ya sha giya yi komai ba komai ba sannan akwai ranar da yake kiranta da ranar wata kan ainihin girgije shi kuma wannan ranar shine ranar da yawancin idan girgije ko a ce lullumi ya yawa ranar za a fita daji a je a yi ta farauta sannan akwai ranar da suke kiranta da ranar rana yawon shamsi shi kuma wannan ranar yana fitowa ne yana taban a ainihin bukatun mutane wanda suke talakawansa kamar yadda kurɗabi ya kawo daga abil abbas al-mubradi wannan kenan kaga idan muka lura tsarin da suka yi ba da ban saɓan Allah wani ba tsari ne mai kyau sarki yana da lokacin da zai hole da lokacin da za a fita a ji a nemo abin da za a ci daga farauta da kuma lokacin da za a zo a fuskanci talakawa a biya musu bukatarsu amma abin bai zo da daidai da abin da musulunci zo da shi ba abin da musulunci zo da shi shine abin da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kasa ranar sa ne kashi uku kashi farko yana ba wa Allah tabaraka wa ta'ala ne kashi na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayarwa ne ga watakan ainihin a iyalinsa kashi na uku yana bawa ga mutane kai a kashi a kashi na biyu ma da yake bayarwa mutane zaka je na cewa ablugu ilayya hajata man la yastati iblaghi fa inna man ablagha hajata man la yastati iblaghiha farraja Allah kuraba yawm kuraba yawm al-qiyamati dum ku ringa isar man da ku ringa isar man da sako ko bukatar wanda yake so ya zo isar da bukatar sa guri na amma ba shi da damar da zai iya isar da wannan bukatar duk mutumin da ya isar da bukatar wani sa zuwa guri na Allah tabaraka wa ta'ala zai yaye mushi wata kan bakkan ciki ranar tashin alkiyama wannan idan muka duba wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama za mu ga cewa yana nuna yana wannan hadisi ne ya fara karantar mana wata kan yadda tsarin mulkin demokradiyya yake daga farko kana da kansila shi wannan kansila naka zai ɗauki aiki ya kai shi zuwa ga chairman chairman ta yi idan abin da ya fi ƙarfin chairman ne zai zo zuwa ga ɗan majalisar jiha ko idan abin da ya fi ƙarfin ɗan majalisar jiha ne zai tafi zuwa ga gwamna idan abin da ya fi ƙarfin gwamna ne zai tafi zuwa ga yaƙi suna ɗan majalisar tarayya idan ya fi ƙarfin sai tafi zuwa sanata ko idan ya fi ƙarfin sanata ya tafi zuwa ga ainihin shugaban ƙasa ko abin da ya kama da haka to kaga wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mana nuni zuwa ga haka duk mutumin da ya isar da saƙon wani zuwa ga jagora shi mutumin nan ba zai isa ba zai iya isar da wannan sakon ba Allah tabaraka ta'ala zai yayi mishi bakin ciki daga cikin bakkan cikin ranar tashin kiyama an fahimta sannan da irin rahama ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da jin kansa da tausayinsa da yadda yake son jama'a sallallahu alaihi wasallama sai muka ga a cikin kasan da yake bawa iyalinsa ma yana dan iba wani daga cikin kasan ya bawa halitta shi baki daya wannan shine lamarin a mutanen Allah wannan shine hakikanin suna manzo Allah ba sabanin abin da su ainihin kisra yake yi ba hmm? dama ita duniya tana da 'ya'yanta kamar yadda ita ma lahira take da ita ita ma nata 'ya'yan sai dai ita duniya kai co idan ka kasance ɗanta ko ba daɗe ko ba jima wata rana sai ta juya maka baya duk mutumin da ya kasance ɗan duniya ne wata rana sai ya wayi gari yana wata kan ainihin maraya kamar yadda ita kuma lahira duk mutumin da ya kasance ɗanta ne ko ba daɗe ko ba jima zai kasance ƴantaccen ɗa inda ya aiki na lahira masu iya magana suna cewa ita duniya kamar wata kan ainihin macijiya ce macijiya tana tara tana tara samanta ne amma ba ta ajiye saman a ko'ina sai a cikin 'ya'yanta domin ta tara musu cutar to haka za ta tara duk wani cutarwa da duniya take da shi za ta tara ne ba ta ba kowa sai wanda suka shagala da ita suka manta da lamarin Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa babban malamin nan babban sufin na duniya wanda aka fi sani da Ibrahim bin Adhama yake cewa mun nemi talauci muka gujewa muka gujewa wadata sai gashi mun wayi gari wadatan ya zo mana su kuma mutane sun gudu suna sun gujewa talauci sun nufi kuɗi kuɗi da wadata suka wayi gari sai gashi talauci ya zo musu kuma wannan magana da ya faɗa yana magana ne akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya karbo daga wajen sayyidina Abdullah ibn Mas'ud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah tabaraka wataala yana cewa yake duniya ikhdimi man khadamani wa at'ibi man khadamaki yake duniya ki hidimta wa wanda ya hidimta mini sannan ki gajiyar da wanda ya hidimta miki ke shi yasa su ba suke cewa mu duniya ne ne ɗan mutum muna aura wanda muka ga dama ne kuma idan muka lura da rayuwar sufaye har zuwa mutane shaunan mu na wannan zamanin zaka je ka tarda su ba su da bukatar duniya amma kuma duk abin da ka zo nema a wajen su wanda wannan duniya yake to zaka je ka samu suna shi amma ba su dauki ba tsoke shi a bakin komai ba sabanin mutumin da zaka je ka tare yana juya miliyoyin kudade ko biliyoyin kudade amma ba zai iya dauka lokaci guda wani ba zai iya dauka naira miliyan biyar ba ya yi aikin Allah da ita su kuma suna nan akan wannan buzin nasu da suke addu'a za a zo a kawo musu naira miliyan ɗaya ba za su bar gida ba sai su raba da ita ba za su koma gida ba shawar biya ne sarki Allah ta'ala an wata rana sai wani babban almajirinsa a dakar ya aiko mashi ko dakar ya ko wani daga cikin garuruwa ya aiko mai da trailer guda ta shinkafa shehu an ce da ya zauna a kofar gida yana rabarwa sai bai tashi ba sai da ya rabar da dukkan abin da yake na wannan tirelar shinkafa ba a shiga da kwallon shinkafa ɗaya tak ba haka su mutanen Allah suke sun gujewa sun gujewa neman sun gujewa duniya su ta biyo su sun nemi talauci sai wadata ta zo musu a wani wata kam sarki faisal na na maka ya ya bashi hadiyar miliyan arba'in ta riyal ya ce ga shi nan ya kamata nima ga nawa hadiyar nan a je a saka a cikin masallacin da kake ginawa da shehu ya dawo sai wani mutum ya ji labari inda abin da aka ba wa shehu sai ya zo ce shehu na ji labarin an baka irin wannan kuɗi mai yawan gaske shine na zo in gaya maka ina da business plan plan ina da wata kan ya ake ce mai a kenan waɗansu ina da waɗansu hanyoyi na kasuwanci da idan aka ɗauki wannan kuɗin aka jujjuya ba kai ba ba ‘ya'yanka ba jikokin kama ba za su talauci ba shawar ce a to marafa da wannan abu ai wannan abu mai kyau ne ka ba ne bari in yi tunani zuwa gobe ka dawo ya zo shau da yamma ne washe gari da safe ya dawo wajen shau shau ya ce eh na yi tunani na ji na yi investin ɗin shi na ji na ajiye shi a gurin da na tabbatar wannan inda na ajiye ba zai taɓa ƙarewa ba kullum yau zan samu riba yace wani yace na sadaka na ajiye shi a bankin Allah ya ɗauki kuɗin baki ɗaya yace na ajiye shi a bankin Allah shi wasu yana jiyo ma ƴaƴansa da jikokinsa akwai ƴaƴan shi wanda jikokin da suke talaucin ba sa yi saboda babansa ya riga ya ajiye wannan kuɗin a bankin Allah to haka su ƴan duniya suke a kai mutanen lahira suke idan suka guje wa duniya sai Allah tabaraka wata'ala ya ba su duniya suna guje mata kuma duk abin da suka dauka a lokacin suke karar da shi baba sai sai da bilkisu mijinta baban zalunci su almais okene ya aiko ya aiko da matarsa sai da aminatu da cikin kuɗi fam a cikin agaka a daka karfe da aka ta da kuma kuɗin nan ba fa naira bane ba daga pound sai ainihin pound sai dollar sai kuɗin saifa aka kawo aka kawo gaban shehu to daman kafin zuwan wannan wani mutum ya kawo wani yadda kansa ya ce shehu da Allah ka siya saboda Allah sau da son da kake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shehu ya ce mu ba mu da kuɗi yanzu amma ka ajiye idan Allah ya kawo za mu siya shehu bai buɗa ba saboda haka da aka kawo wani abin shehu ya ce aje a kirawo a dakan nan shehu ya ce aje a kirawo wannan ainihin bawan Allah ne da aka je aka kira wannan bawan Allah sai ya ce a ɗauki wannan adakar baki ɗaya a kai mai babu sarrafi da kanta sai ta firgita ta taba aika ta ce bilkisu da gaya shi wa kuɗi ne a cikin wannan adaka sai ya ce mai ta ce aika ce ta ce kuɗi ne mai yawa nan da ta kaza kaza ya ce ai ya ce ya sima abu ne a kawo aka buɗe kayan aga duk tsummo kara ne ya kawo aka fita za a je a ɗauko shi suna fushi shi ya ce ya ce mu siya dan Allah dan manzan Allah tana ganin akwai abin da zamu bayar saboda Allah saboda manzon Allah ya cancanta babu abin da yake kushin wannan za abin da baka ba mu bayar da irin wannan ba to idan ka ji Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai duniya ta zo maka hankalinka a kwance kana cin halalinka ba ka fargabar riba ba ka fargabar kudin haramun ba ka jin tsoron yau babu sana'a babu riba baka jin tsoron gobe akwai asara Allah ya babu shi lamarin Allah idan har ka bayar to Allah ba zai hana ka shi sa ko da shi yake cewa waje al yana faɗa a cikin addu'arsa ta kanzul awliya waje al kafi kaddi matfi risal adaya ila awliya ka sanya hannuna tafila ya zamanto a miƙe ke wajen miƙa kyauta zuwa ga bayan ka Allah to balle kuma shakundum sayyidul wujudi wa alam shuhuri maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kan kyautar kyautar sama hankali bai iya idrakin kyautar manzo Allah ba mai kyauta ne shi ko da shi annabi bai san me ake nufi da babu ba annabi ne zai zo ya bayar ya bayar har a zahiri babu wannan abin ya ce a biyar bashi saboda kyautar da yake hawa wata rana sayyidina Umar ya ce ya rasulullahi Allah ya tallafa maka kanka daura kanka abinda Allah ya kallafa maka annabi ya fushi jijiyar jijiyar goshin shi ta bayyana ya wadi gaba manzala ya cewa alfi wala takhsha min zal arshi itlala ya rasulullahi ita cewa kada ka ji tsoron karewa a wajen ubangijin arshi annabi ya murmushi hakoran nan nasa suka fito suka yi haske dal suka haskace wajen nan sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake yin kyautar raƙumi guda 300 a lokaci guda shine wanda yake zuwa yayi kyautar abinda ba wata halitta ta isa da kyautarsa ya zo ya ba da ruwan sama a lokacin da ba a tsammanin ba da wannan ruwan sama ya ɗaga hannu sama ya ce Allah a ba su Allah ya saukar da wannan ruwan kai ba ma a wannan ruwan sama ba ka ce na yiwa ba a hannunsa yake sa ya fitar da ruwan ma baki yana ana kishirwa ya ce ku zo muku kyautar ruwa ya saka hannunsa a cikin a cikin ƙwarya tsakanin in yatsun ya zamanto kamar famfo aka bude a sha sahabbai sama da guda dubu da ɗari biyar su sha su ƙoshi dawakansu su sha su ƙoshi raƙumansu su sha su ƙoshi kuma su yi ba su yi guzuri da shi kai yana yin kyautar abin da babu wata halittar Allah da taɓa yi kuma babu wata halittar Allah da za ta iya irin wannan shine sai da ya samu wani filoti mai kyan gaske yanko daga aljanna ya jima a duniya ya ce yau na ba ku kyauta inda kuna son ku shiga aljanna ma bai na bai ciwo mimbari rauratin mirya da jannati tsakanin gidana da mimbari na wani filoti ne wani dausayi ne na aljanna duk lokacin da ka shiga kawai kace ka shiga aljanna shi yasa shi Ibrahim da ya shiga yace wa adkhul jannatin na'imi wala ma'amud bi yumna habibi zakum ghayatun ni'am ko ni barhama dan Alhaji Abdullahi in yaki wai yau ni ne na shiga aljanna ba tare da na mutu ba da raina yace ko da yake bi yumna habibi na samu ne saboda albarkan masoyi na manzon Allah zakum ghayatun ni'am wannan shine kololuwar nima Allah ya bamu Allah ya bamu kyauta Allah ya bamu zuciya kyauta shi kyauta ba arziki yake ba a zuciya yake Allah ya bamu wannan zuciya Allah ya bamu wannan zuciya saboda ka duk mutumin da ya shagala da Allah ya shagala da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah zai isan masa lamarin duniyarsa walau talaka ne kai walau mai kuɗi ne dai Allah ne mai isarwa shine alkafi shi zai isar maka ya kiyaye ka amma duk mutumin da ya juya wa Allah ta- tabaraka wata'ala baya walau mai arziki ne walau talaka ne shi ba abin da zai samu sai taɓewa sai hasara mu sani cewa a, shi wadata ba a kuɗi yake ba hakikanin wadata shine wadatar zuciya Allah ya ba mu wadatar zuciya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a a a yana cewa laifin gina an kasat al-ard walakin al-gina ghina an-nafs manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba wai yawan tara dukiya bane shine shine wadata wadata shine wadatar zuciya Allah ya ba mu ita awalam yatafakkaru fi anfusihim أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يتفكروا شن باسين تنانين في أنفسهم أشكن كاونا سوء ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق Allah bai halicci sammai da kasai da abin da ke tsakanin samman da kasai face da gaskiya wa ajalin musamma kuma da ajali da lokaci wanda yake yadda dajjal da zai zo ta kare wa inna kaseeran minan nasi sai dai da yawa yawa daga cikin mutane a, la kafiruna bi liqa'i rabbihim sun kafirce ba su yi imani cewa za su sadu da Allah tabaraka wa ta'ala ba Allah tabaraka wa ta'ala shine mahalicin sammai shine mahalicin ƙasai Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya halicci samman nan ne da ƙasan da abin da ke cikinsa dan amfanin mu mu ƴaƴan ɗan adam mu ƴaƴan ɗan adam ba dan amfaninsa ba kuma Allah ya halitta ne da hikima hikimar shine Allah ya halitta ne mu ba mu ya halicce mu ne dan mu bauta masa domin mu samu riba a cikin bauta- bautar da zamu yi wa Allah tabaraka wa ta'ala Allah bai buƙatuwa daga daga ainihin bautan wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara Allah tabaaraka wa ta'ala shine mawadaci mu ne talakawa mu ne masu bara mu ne mabukata amma idan Allah bai halitta duk halitta ba ya zatinsa da isminsa da siffarsa sun isan masa bai wat- bai halittu wata halitta ba don wannan halittar ta kasance wata mai taimako gare shi don yi amfani ga wannan halitta a'a ya halitta halitta ne don tsantsar rahamaniya ta shi ya halitta ne don kawai ya ba mu rama idan ku- ku- ku bauta mai idan kun bauta mu in shigar da ku aljanna idan ku ki bauta mun shi da da rahamata in kun ki bauta kuma ku shiga wuta da adalcin Allah a tabaraka wa ta'ala kuma mu sani cewa wa ajal musamma dukkan abin da yake sammai din da abin da yake kasai din baki ɗaya masu karewa ne mala'iku ne aljanu ne rauhanai ne mutane ne a'a tsuntsaye ne dabbobin ruwa ne ko na jeji ko na doron ƙasa ababa masu rai ne kuma sarai kowa da komai mai karewa ne kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ne komai mai karewa ne Allah tabaraka wata'ala shine zai kasance wanzaje a da'imin ladhi la yazulu subhanahu wata'ala Allah kuma zai tashi kowa ya bashi daidai sakamakon aikin da ya aikata sai dai da yau yau mutane sun kafirce sun ƙi yin imani da wannan ranar da zai taso amma Allah tabaraka wata'ala zai kawo mana a cikin ayoyi da zamu kanta a gaba abubujoji na hankali idan ba a manta ba na faɗa na ce a cikin alkur'anin nan Allah yana ba da wa'insu yawanci idan Allah zai kafa wahadaniyarsa zai yi bayani akan aƙida zai yi bayani akan tauhidi Allah yana yawan ba da hujjoji wanda hankalin mutum ba wai lalle sai musulmi bane kai a ko ba ma wai kristan ba ko majusin majusawa ne kai in dai har akwai hankali a kwallon kan an ga maka kasan da wannan to wannan ayoyin za mu karanto gaba za su nuna mana bayani da za su nuna mana hujjoji na hankali da zai nuna tabbas cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai tashi da mutane na'am
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله تبارك وتعالى يشي آه ولم يسيروا في الأرض شن بزايتي تفيا با أشكن دورا أسا fayanzuru su yi duba kaifa kana aqiwatul lazina min qablihim yaya makomar waɗanda suka zo gabaninsu ta kasance alhalin kanu ashaddu minhum quwwa sun fi su ƙarfi wa asarlar sun fi su sun fi su ya awata kan dukiya ta doron ƙasa wa amaruwa aksar mimma amaruwa sun fi su yawan shekaru fiye da shekarun da su suka yi wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat tare da haka annabawansu suka zo musu da hujjoji bayyanannu fama kana Allah li yazlimahum Allah tabaraka wa ta'ala bai kasance zai zalunce su ba walakin kanu anfusahum yazlimun sai dai su ne suka kasance suna masu zaluntar a watakan ainihin kansu mun ce walakin walakin walakin asan nasi bilikai rabihim lakafirun sai dai da yawan mutane sun kasance a sun kafircewa saduwa haduwa da Allah ranar tashin alƙiyama to sai Allah ya ce ya kuke tunanin ba za ba za ba za ku haɗu da Allah ba ya kuke tunanin kiyaman nan ba za ta tashi ba shin ba za ku yi duba a doran ƙasa ba ku ga yadda makomar waɗanda suka zo gabaninku ta kasance kanu a shuddu min kuwatan sun fi ku ƙarfi kamar irin su samudawa da adawa kai ka haɗa ƙarfin samudawa da adawa da kafiran maka ba zai yi ba mutum ne ya kai zira'i saba'in mutum ne wanda ba in ya zo nan benin ya auza benin rushewa zai shi sai ya zamanto a cikin dutse suke rami suke rayuwarsu ta nawa sun fi su yawan dukiya ta duniya ta doron ƙasa da iya shuka da iya fitar da shukan da girba da komai abinda mutum ɗaya zai girbe mutum ɗari mu ba zai girbe shi ba zai girba ba sannan me wa amarwa a karo min ma amarwa sannan su ba irin sa'ada wannan da samuda wannan sun yi shekaru fiye da yadda mutanen makan suka yi shekaru a duniya amma tare da haka wa ja'atum rusuluhum bil bayyinati manzanninsu suka zo musu da hujjoji bayyanannu zahirai amma suka ƙi su da suka ƙi Allah ya hallakar da su daga wanda aka aka kife a ƙasa sai waɗanda aka aka turo musu da iska mai ƙarfi sai waɗanda aka musu ruwan duwatsu da sauransu to idan har Allah ya gama da waɗannan ku asuwa kaga idan ka ɗauka a hankali na ce maka waɗannan ayoyin suna ba mu hankali mutumin da ya gama da masu ƙarfin gaske to kai dan lakwalakwa me me yake san abin da za ka ko ba ka ba Allah bai kasance yana zalunta su ba haka kawai ba tare da sun yi laifi ba ya lakar da su a'a laifin suka yi wani sun su ma su suka nema su suka nema halaka ta daga wajen Allah ta zo musu walakin kanu anfusahum yuzlimun sai dai su sun kasance suna zaluntar ainihin kansu ثم كان عاقبة الذين ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء سيكسنتي مقومر الذين أساءوا waɗanda suka saba wa Allah tabaraka wa ta'ala suka yi muni suka yi munkari a duran ƙasa sai ya kasance makumansu su ɗe su ma munin abu ne ya kasance wata kan ainihin tare da su saboda mai an kazzabu bi ayatillah ai sun karyata ayoyin Allah ne wa kanu bi yastazi'una har sai kasance suna izgili da wata kan ainihin ayoyin Allah wata kan makomar waɗanda suka yi munanan ayyuka su ɗaya ne zai kasance makomansu bi ma'ana wuta duk wanda suka saba wa Allah ko dai ya zamanto wuta ko ya zamanto kafirci ne da ƙarshe domin shi saba wa Allah hadari ne babba gare shi idan bawa yana saba wa Allah yana yin sabo kamar yadda muka sani a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka karbo da wajen sayyidina Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan bawa yayi mummunan aiki ko ya saba wa Allah sai a yi bakin dugu a zuciyarsa sai ya ringa diga yana yin zunubi yana ƙara diga yana yin zunubi yana ƙara diga har ya kai matsayin da idan digan nan ta yi yawa ta cike zuciyar nan nasa sai ta kawo zuciyarsa tsatsa shine abinda Allah tabaraka wataala yake gaya mana a cikin alkur'ani kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaktubuna bari dai an yi tsatsa a zukatansu saboda abin zukatansu sun yi tsatsa saboda abin da suka kasance suna girbawa suna aikatawa na daga saban Allah tabaraka wataala kuma wannan a waƙi a wannan rayuwa ta yanzu a wannan technology era da muke ciki a yanzu idan ka ɗauki dutse in ka ɗauki dutse ko ka ɗauki fan ko ka ɗauki ƙarfe ka san shi dutse yau da gobe idan ruwa yana hawan kan dutse yana hawan kan dutse ba dai zuciya ce aka ce ta yi ba idan ruwa yana hawan kan dutse yana hawan kan dutse gobe in ka zo zaka yau da gobe zaka muka san da dutsen nan ya fara abin da ake cin shigar sa kuka ko menene dalilin duk inda ka gagarsa kuka a jikin a jikin dutse dan shine to shine manzon Allah yake gaya maka kan cewa wannan dugon ne ake ake wa zuciya ita ma take samun wannan gasa kuka ko kuma an ka dauki karfe yau da gobe ruwa dan shi na taba shi dan shi na taba shi sai yayi wannan tsatsa menene wannan wannan abin da yake diga ne shi yasa shi dama abin da yasa dutse yake samun garsa kuka shine abin da Allah ya ga ya faɗa dama zuciya kamar dutse take ji a wajen Allah summa qasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna min al hijarati lama lama tafajjaru min al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju min al ma wa inna minha lama yabqu min khashyati Allah to haka abin yake Allah ya misalta mu da dutse shi sa annabi da ya kawo kasan an shi shi Allah ya bashi jawabi da kalmi ga fasaha fasihul lisan sallallahu alaihi wasallam sai shi ma yake wannan kamar tsatsa ne kaga idan ka duba yadda dutse ake na tsatsa dan ka ce to ya za annabi ya zai masalta zai masalta zuciyar tsatsa alhali shi kuma Allah ya masalta zuciya ne da dutse sai muka ce mishi to dutsen shi ma na tsatsa yawan saukar ruwa yana kawo a samu garsa kuka a wannan gurin hmm? madallah to idan bawa ya ci gaba yana yin haka shine zai samu wannan ainihin abin da ake nufi da da ran din nan wata kan ainihin wannan tsatsan idan mutum kuma ya ci gaba tsatsa ta ci gaba da yin tsatsa ta ci gaba da yin tsatsa sai a waye gari mutum ya kafirce wa Allah mutane nawa ne za mu gan cewa mutanen Allah ne amma sun bauɗe saboda yawan sako sun kasance mutanen banza sun yi wani furici na kafirci ko sun yi wani aiki wanda yake nuna na kafirci ne Allah ke yi to saboda haka abinda shawar radiyallahu ta'ala anhu shawar ne yake cewa duk wani babban sako da kaga mutum yayi inji shawu yace duk wani babban sako da kaga mutum yayi wata kan karamin sako da ya aikata ne kafin yayi wannan babban sako amma bari in ba mu misali da yawa zaka ji an kama mutum barawo ne ya je yayi fashi a gidan mutane ko kuma ya ji ya tare hanya idan da zai zo yau yana baka labari zai ce maka ya fara yin wannan ya fara shaɗanci ne tun yana zuwa yana daga filan mahaifiyarsa na ɗaukar haka nan sai a wayi gari sai zama to kasugumin barawon da sai ma ya kisa zai ɗauki kuɗi haka da wani ɗan ƙaramin abin ke ɗauka na mahaifiya wanda yawanci ma mahaifiyar waɗansu sun ma fasani ko suna ƙyalewa ne wanda shi ma ɗin ba daidai ba ne ba ƙyalewa saboda ƙyalewa ne ya je neman haka ko kuma kaga mutum ya zuwanto tantirin mashayi ko mashayin giya ne ko mashayin wa'annan kayan mayan da za ka tambaye shi wai kai ta yaya aka ka fara wannan shashen zai ce maka ya fara shan sigari din nan ne ta takarda ko ta ta kara da yara suke yi ko ba ka ba kaga wannan tun daga ƙananan abubuwa suke yi sai ya zo ya zama sun yi manya bi ma'ana duk wani sako da kaga mutum yana yi yana ya aikata wani ɗan ƙarami ne a hankali a hankali wannan karamin ana mai dugo a zuciya ana mai dugo a zuciya har ya mamaye zuciyar ta dugon nan ya yawa har ya kai zuciyar ta kekashe ta samu bushewa ta je ta dinga aikata wa'annan manyan manyan zunubi da laifuka Allah ya kiyaye mu na'am
الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون الله الله تبارك وتعالى يبدأ الخلق shi yake samar da halitta yake farar da halitta thumma yu'iduhu sannan ya dawo da wannan halittar bayan mutuwarsa ولقد خلقنا الإنسان من صلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم من يوم القيامة تبعثون فهكا أبن يكي الله تبارك وتعالى ينا فارع لتاني تندك كنا أغم مني ta zamanto su gudan jini ya zamanto tsoka ya zamanto kashi a zo a busa mashi rai a haife shi ya yi rarrafe ya fara zama ya fara tashi ya fara gudu ya zamanto saurayi ya zo ya tsufa ya mutu haka suma ina kuma da zalika lamai yicin sai ku zo ku mutu suma ina kuma suma yau mal kiyamaci to ba sun san ta tana kiyama a tashe ku shine abin da wannan ayat take ga mana Allah yabdu al khalqa thumma yu'iduhu Allah yana farar da halitta sannan ya ƙara dawo da wannan halittar bayan ya kashe ta summa ilayhi turja'un kuma ku sani wajen Allah tabaraka wata'ala za ku kuma wajen Allah tabaraka wata'ala za ku kuma na'am
wa yawma taqumu as-sa'atu yublisu al-mujrimun wa yawma taqumu as-sa'atu yublisu al-mujrimun ranar da za a yi tashin kiyama a ranar nan duk mujrimai duk kafirai duk masu taurin kan nan duk waɗanda suke iya shirya na a duniya za su kasance sun yi tsit ba su iya cewa komai kai ai a wannan tashin ma babu wata halitta da take da wani ikon da za ta yi magana da wanda ya kirkin ma ɗarɗar yake yi yaya zan wuce zan wuce ko yaya lokacin da za a je duk halittar Allah a cikin ranar mashin a yi ce a tsayar da su kusan kwatankwacin shekara dubu saba'in babu wanda ya san menene sannan Allah ya ce limanul mulkul yau wai wa yake da wannan ranar yau wane ne yake da wannan mulkin yau Allah zai ce haka sai an yi shekara dubu saba'in yana ganin akwai wani mara kunya da yake ce wani abu sannan Allah ya ce lillahi wahidul qahhar wannan rana ta Allah ce shi kai mai rinjaye a kan kowa da komai a ƙyale mutane a shiga cikin imuwa a shiga cikin tashin hankali mutane su to ku zo fa mu nemi mafita a zo wajen duk annabawan Allah nan wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza a zo wajen annabi Isa ya ce a'a wannan fa ba zai yi ba ni ina ganin dai kololuwa sai ya kai wajen manzo Allah ana zuwa wajensa a ce to fa gashi mutane sun kai gari amma mu a farma manzo Allah muna inuwa al'arshi farma manzo Allah muna inuwa al'arshi a wani lokaci annabi ya ce ana laha ana laha ana laha ranar tawaci ni nake da ceton ni zan yi ceton sallallahu alaihi wa alihi wasallam to a wannan rana su wanda suke mujrimai wanda suke kafirai waɗanda suka saba Allah suka yi suka yi tumbe da ayoyin Allah za su yi shiru ba su da kataɓus ba wani irin magana da za su iya cewa a wannan rana na walam yakul lahum min shuraka'ihim walam lahum min shuraka'ihim shufa'a wa kanu bi shuraka'ihim kafirin walam yakul lahum min shuraka'ihim shufa'a wa kanu bi shuraka'ihim kafirin a wannan rana babu wayansu gumakan nan nasu da suke bautawa a duran ƙasa waɗanda za su zo su cece su a cikin wannan tashin hankalin kai bari ma hasali wa kanu bi shurakain kafirin su gumakan da kansu da su ma waɗanda suke bauta gumakan kowa zai ringa zai ringa zai ringa raba barranta kansa da ɗan uwansa suna kafurcewa junansu suna butulcewa junansu ko suna matsi ne junansu kamar yadda annabi ibrahim ya faɗa ko wa qala inna matakhattum min dunillahi awsanan mawaddatan bainakum fil hayati dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da وما واكم النار وما لكم من ناس الله كيم دبوتا ونن الله تبارك وتعالى ويوم إذن ويوم تقوم الساعة يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ويوم تقوم الساعة Allah yake ƙara gaya mana ranar tashin alƙiyama a ranar ne halittar Allah za ta kasu kashi biyu za ta rabu gida biyu za a bambanta wani in rabuwa ne da har abadan abidi na ba za a ƙara rabuwa ba wa'innan shekarun da aka yi a filin mashar idan aka zo aka yi wannan rabuwar to ba za a ƙasa rabuwa ba ya ƙare haɗuwar nan ba zai yiwu ba babu ita an rufe wannan haɗuwar yaya rabuwar za ta kasance malam ba amma lazina فأما فأما الذين- الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يهبرون ya ce idan aka kashi biyu fa amman lazina amanu wa amin saliyati kaga waɗanda suka yi ki- imani suka yi kyawawan ayi- aiki fa hum fi rawdatin yuhbarun su kam suna cikin wani dausayi su kam suna cikin wata aljanna yuhbarun suna masu farin ciki suna masu jin daɗi suna masu wadata a cikin wannan rayuwar wa amman lazina kafaru وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب مهبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب مهدرون أما وأن سكا كافر شيوى الله سكا سكا قرية القرآن سكا قرية سكا شي سوبا سيدي زاء سامتاشا القيامة فأولئك في العذاب مهدرون وأن سون وأن ذا سحيرتوا عذابا سون وأن ذا دوما شكنا أرم دان الجنة ياتف الجنة دان موتا ياتف وتا الله يكيشهم باو ونقارا عدوا idan ma akwai hatsan da za a yi sai dai lokacin da ɗan aljanna yake cikin aljanna zai tambayi wana da ashabul jannati ashabun nari an qad wajadna ma wa'adna rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am ko fa azna wazna Allah an tullahi ala al-kazibin hmm بينهم wa azna wazna bainahum wa Allah an tullahi ala al-kazibin eh ala zalimin afwan a sai yan aljanna bayan sun zauna za su tambayi yan wuta mu dai mun ga alƙawarin da Allah ya mana ku fa kun gani sai su ce eh su ma sun gani shi a ƙarya kuke ba wani gani da kuka yi. sai mai magana ya magana ya ce Allah ya tsine wanda ya zalunci kansa a cikin su to idan bala'i ne bala'i ga yan aljanna bala'i ne bala'i saboda duk duk sakan ɗaya ana ƙara multiplying ɗin azabar da za a yi musu ne kuma wannan azabar da ake yi babu ranar ƙare ta sai wa nada ashabun nar ashabul jannati ana fidu alaina min alma'i yawmin ma razaqakum Allah qalu inna Allah haramahuma ala alkafirin anan ne sai ƴan wuta su kira su iwu sai kaico aka bude aka aka aka buda musu ta wani ta wani screen sai ga wani da'in da ƴan aljanna suke ciki sai ku dan ba mu ko ruwa ne ko ruwa ne mu sha kwaya ɗin mu dan jika mu koshin mu ka duba ka gani a cikin azumin nan tun bari a irin wannan garuruwa namu da muke shiga 40 plus abin da temperature ɗinmu da yake shiga haka ka duba tsakanin karfe sha biyu ɗaya biyu uku hudu biyar irin tsananin kishirwa da mutane suke yi a nan a nan waje da namu an naji an ce ranar nan mutum uku ne suke tafiya kawai saboda tsananin kishiwa sun suma to kuma duk wannan kishin da mutum yake ji ranar tashin alkiyama dan wuta ana linka mai wannan kishin da hankali baya iya tasawurin su wannan kada ya isa fa mu mu ji tsoron Allah wallahi Allah ba shi da da ba shi da ba shi da mata Allah ba shi da dangi kakka taba tunanin cewa wai akwai wani abin da zaka je wa Allah da shi idan baka bi manzo Allah ba wallahi ba zai yi ba wallahi ba zai yi ba wayansu mutane sun zo ziyara wajen shehu ibrahim radiyallahu anhu ya tunatar da su Allah ya tunatar da su Allah ya tunatar da su manzan Allah shehu ibrahim radiyallahu anhu ya ce wallahi ya kyautar da zan iya muku kenan ya ce babban abin da zan iya muku in ga in na kai ku zuwa ga safarkin Allah kun samu aljanna shine in ga muku ku bi Allah ku bi manzan Allah shine kawai ya ce inda ina da abin da ya fi wannan wallahi da na ba to wannan magana tana tsorata ni tana kiɗima ni shi Allah tabaraka wa ta'ala mai sarki ne mai adalci idan kai aiki na gari za ka gan shi komai kankantarsa idan fa kai saɓanin haka za ka ga saboda haka jama'a mu tubawa ga Allah mu jiyo zuwa ga aikinmu mu juyo mu duba ayyukan da muke yi walau wanda muke yi mutane suke gani da wanda muke ɓuya muke aikatawa mu kadai idan muna tunanin cewa ba wanda yake ganin mu to wallahi Allah yana gani kuma babu rana daya ko awa daya ko minti daya ko sakan daya wanda zaka aikata wani mummunan aiki da Allah zai manta da shi babu wannan يوم تشهد عليهم وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين أرانا إذا كنا تنانين كا كاي أيكي كا تبلس harshenka da kansa Allah zai sa shi ta ƙarfi da yaji zai ringa shaida na kayi kaza hannunka da kansa ne zai ringa faɗa kayi kaza bakinka da kanka ne zai ringa faɗa kayi kaza har ka zaka cewa kai dan me sa ku ringa shaida ku da ba ku magana su ce qalu an daqana Allahu allazi an daqa kullu shay Allah ne ya sa muka furuci shi da yake sa komai furuci to wallahi idan idan har ba mu ji tsoron Allah ba idan har ba mu shiga taitaye mu ba wallahi tallahi duk kankantar laifin mu Allah zai yi idan Allah ya so sai dai idan Allah ya ga dama da cikin rahamarsa ya yafe mana ko kuma idan Allah ya taimake mu da taimakon kanmu wallazi na ja dufi na ladi na musubulana muka dawo mana aikin kirki sai Allah tabaraka ta'ala ya taimake mu ringa ya ringa share mana zunuban mu amma babu wanda yake wawa a cikin mutane ba soko ba sakarai ba wofi kamar mutumin da yake tunanin cewa yana da wani abin da zai bakin ɗinsa a wajen Allah yana kuma aikata mummunan abu to wannan abin istidraji ne Allah yake maka wannan abin kenan wa umli lahum inna kaydi matin inji Allah zan daga musu kafa ka ci yin abin da kaga dama amma Allah tabaraka wa ya ce dabara ta mai karfi ne dabara ta mai karfi ne mu fi tsoron Allah wallahi mu ji tsoron Allah ba wawa da wofi kamar mutumin da zai zo ya saba wa Allah ya koma ya tuba wa Allah kuma ya kuma komawa wannan saban ya ce wai in na gama zan kuma saba zan kuma tuba wa Allah mai kawai da Allah abokin wasan ka to halitta sama da kasar Allah da rikita don wasa ba wa ma khalaqna as-samaa wa al-arda wa bainahuma la'ibina Allah ya ce ban halitti sammai da ƙasai da abubuwan halittin da ke sammai da ƙasan ba don wasa in ka kawo Allah wasa wallahi sai ka shiga wuta kowa ya dan haka mu tsaya tsoron Allah wannan karatun da muke yi baki ɗayansa ba shi da wani amfani idan har ba zai gyara mana zuciyar mu ba wannan zaman zaman zaman da muke kwana 27 28 muna zama idan har ba zai sa mu dan samu upgrade ba daga cikin munanan aiki mu fita mu koma zuwa kyakkyawan aiki ba shi da wani amfani ba ba shi da wani amfani kada ka yadda dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda yake tababbe wanda yafi kowa hasara kamar mutumin da aka ambace ne bai ce mun sallallahu alaihi wasallam ba kamar mutumin da babarsa da babansa ko babarsa kadai ko babansa kadai yana dare hakan kai tsufa bai yi aikin da zai gare su ba ya kyauta musu mu'amala da zai shiga aljanna ba yace sanan na uku ba babban wofi kamar mutumin da Ramadan zai zo Ramadan din ne ya fita kuma bai yi aikin da zai shiga aljanna ba kai mutumin nan mutum banza ko ayan nan muka karanta kaɗai ya isa mu tashi daga karatun nan mu je mu yi tunani mu shiru mu ga cewa fa da gaskan fa lokacin da Allah ya tashi halitta ta bai ya ce mun ina neman izinin ka ba balle ke tunanin lokacin da Allah zai damƙe ka ya ce yana neman izinin ka in damƙa ko kan damƙa Allah ya sa mu tsoron Allah Allah mun tuba Allah mun tuba saboda wannan rana rana ce abin tsoro rana ce abin tsoro فسبحان الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون to ba zai yi ba lokaci ya riga ya cika inda muka yi daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya ba mu Allah ya ji mana Allah ya sai Allah Allah mun tuba daga dukkan ayyuka na zunubi da muke aikatawa Allah ya ba mu iko da dama daga fita muna daga kwakkaɓe munanan ayyukanmu zuwa kyawawan ayyukanmu Allah ka ba mu dama mu yi maka tuba wanda ake kira da taubatun nasuh hakikan tuba mun yi nadama daga sabawa ka da muke wa da saba maka da muke Allah Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana fatiha ma safi fati Amin. Amin. الفاتحة عرش على ذلك